بدأت منذ أن أخرج آدم من الجنة ومنذ أن نزلت لا إله إلا الله في الأرض الابتلاء يميز الصادقين من الكاذبين والمؤمنين من المنافقين والصابرين من المتسقطين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فلا بد للمؤمن من ابتلاء ولا بد له من تمحيص هكذا كانت الحياة وهكذا قضى الله مصائب الدنيا فقد قال الشاعر طبعت على قدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار هكذا الدنيا الخسارة في التجارة الخسارة في التجارة يموت لك قريب يمرض ابنك تصاب في بدنك يعاديك قريبك تجد في عملك ما يسوءك تجد جفة من أقاربك نعم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقا ابتلي على حسب دينه فما يفرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة رواه الترمذي وابن حبان وحسنه ابن حجر فلك أسوة في الأنبياء ولك سنة متبعة في الصبر على البلاء نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يلقى في النار ويبتلى بذبح ابنه يونس بن متى عليه السلام يبتلى ببطن الحوت فتجتمع عليه ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت نبي الله يوسف تجتمع عليه عدة محن محن وبلايا مهنة إخوة ومهنة فراقة لأبيه ووطني ومهنة الحب ومهنة الرقة ومهنة امرأة العزيز ومهنة النسوة ومهنة السجن ثم الابتلاء بالملك ثم الابتلاء بالملك بعد هذا التشريد وبعض الأنبياء قتلوا لأجل دعوتهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai makajin kowa da komai wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai muna shaidawa ba abin bautawa bisa ga cancanta da gaskiya sai shi shi kaɗai tallin tallaya ɗayan da ba shi da kishiya a cikin sunayen shi ko siffofin shi ba shi da kishiya a cikin ayyukan shi haka nan bai kamata ba a masa kishiya a wurin ibada muna kuma shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne muna ainihin yin salati da sallama ya Allah kai salati da sallama akan wannan babban jakada mai girma da dukkanin sahabban shi gaba daya da dukkanin ahlul bait da dukkanin waɗanda suka bi ta farki irin nasu har zuwa ran tashin kiyama hakika Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma ya gaya mana cewa hasiban nas shin mutane suna tsammani shin mutane sun yi zaton cewa an yi turaku kawai a kyale su haka kawai sakaka an ya gudu a manna kawai don sun ce sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai Allah ya bar su wa hum la yaftanun ba tare da an jarrabe su ba kamar hakan ya saba wa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala kasantuwar kai ka yi imani da Allah to ai kai ne ma ya kamata a jarrabe ka yasa Allah ce mutane suna tsammanin an yi turaku kawai ya kyale su babu jarrabawa babu matsalolin rayuwa kawai dai sun imani da Allah ba za a jarrabe su ba Allah sai ce to ba haka abun yake ba walakat tabbas haƙiƙa Allah sai da ya rantsuwa suka ce da aka samu qad ta haɗu da lamul qasmi lamun a bayanta to wannan lamun taukidin ana juya shi ne zuwa ga lamul qasmi kamar wallahi Allah yana rantsuwa da kanshi ai na rantse da ainihin kaina na rantse da izzata da buwayata qad tabbas fatanna allazina min qablihim mun jarrabi waɗanda suka gabace su mun jarrabi waɗansu masu imanin kafin ku Allah yana wannan jarrabawan ne kaman ka ce ya Allah saboda ne sai ce fala ya'laman Allahu allazina sadaku fawul din nan fawul sababiyya ce bai ce ba wala ya'laman na sai ce fala ya'laman na an kawo fa'un dan ta zamo sababiyya ce ga wannan jarrabawan ai fala ya'laman Allahu karka ce wai dan Allah ya sani wannan fasaran da Hausa kuskure ne dan Allah ya bayyanar ina fata an gane dan Allah ya bayyanar da waɗanda suke da imani na gaskiya a gane bambancinsu da masu imani na ƙarya shine fala ya'laman Allahu allazina sadaku dan Allah ya bayyana waɗanda suka gaskata suka yi imani na gaskiya wala ya'laman al-kadhibin dan kuma Allah ya bayyanar da makadaita a gane su akan gane karfin imanin mutum ne yayin jarrabawa ana gane kuma ƙaryan imanin shi ne a lokacin jarrabawa to Allah ya yi haka ne dan ya bayyana a tantance tsakanin ainihin aya da tsakuwa shi yasa Allah ke cewa a wajen ainihin jarraba sahabbai a lokacin yakin Uhud sai ce wa limahisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin dan Allah ya tace masu imani ya wanke su tsaf a gane su sannan kuma ya halakar da kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ya sunnanta jarrabawa tun daga lokacin da ya halicci duniya tun daga lokacin da aka halicci annabi Adam dan adam ya shiga cikin jarrabawa aka jarrabe shi da Iblis tun a gidan aljanna aka sauko da shi duniya aka kuma jarrabe shi da ainihin wahalhalu na rayuwa aka jarrabe shi da fitintinu na 'ya'yan shi aka jarrabe shi da annabta da shugabanci da matsaloli daban-daban haka Allah halicci ɗan adam tun karon fari a jarrabawa ana halitta annabi adam aka sa shi a gidan aljanna aka ce to ka ci duk abin da kake so banda wannan bishiyar kaga jarrabawan kenan shi kuma ɗan adam baya son irin wannan abu haka Allah halicce shi dan adam da ka ce kai kaza banda kaza to hankalin shi yana wajen wannan abu shi yasa malamai suka ce inda za ka ajiye wani abu a nan wurin sai a zo a ta wucewa babu wanda ya kula wannan abu amma inda za ka ce duk wanda ya wuce kai da taba wannan abu to daga lokacin ka kawo matsala wani da gangan ya dan taba ya ga me zai faru amma da kayan shiru ba wanda ma zai kalli abu sai a ta wucewa ina fata an gane amma da ka ce dan Allah duk wanda zai wuce kada taba nan wurin to wallahi sai an taba to shi yasa lokacin da aka ce ka ci komai a gidan aljanna ragadan haizu shi ituma amma ka ce banda wala taqara ba hadhihi shajara kar ma ku kusanci wannan bishiyan to daga na ka samu matsala to dan adam tun daga ran da Allah halicce shi halicce shi a cikin jarrabawa shi yasa wani mai baiti yake cewa tubi'at ita wannan duniya an halicce ta ne a bisa ɗabi'ar ɗubi'at ala kadirin wa anta turiduha safwan an halicci duniya ne akan wahalhalu haka ɗabi'an ta yi kai kuma kana so ka same ta a cikin sauki tana tsaftatacciya min al aqdari wal akdari babu wahalhalu babu cutarwa babu matsaloli babu damuwa sai ce wa mukalliful ayyami diddu tibaiha duk wanda ya kallafa wa kwanakin duniyan nan sabanin ɗabi'a ta yadda Allah halicce ta ya ce mutaɓallibun daidai yake da mutumin da yake neman mutaɓallibun filma ijaz wata nari mutumin da ke neman garwashin wuta ne a cikin teku ya za a yi samu ka je cikin kogi kana neman garwashin wuta dan za ka hura wuta ka kana neman abin da ba zai yi ba to duk lokacin da ka ɗauka kai mai imani ne kana sallah kana azumi Allah kare jarrabe ka ya barka a cikin kwanciyar hankali to daidai kake da mai neman garwashin wuta a cikin teku ba haka Allah tsara duniya ba dan uwa mai girma ka sani wannan rayuwa haka Allah halicce ta dole akwai jarrabawa Allah zai jarrabe ka cikin kasuwancinka Allah ya jarrabe ka cikin iyalanka ya jarrabe ka a gangan jikinka da rashin lafiya ya jarrabe ka da ainihin makwabta ya jarrabe ka da ‘yan uwa, ya jarrabe ka da abokan aiki, ya jarrabe ka da babu, ya jarrabe ka da samu, ya jarrabe ka da mulki, ya jarrabe ka a faɗuwa zaɓe, duk wannan jarrabawa ne. Allah ya baka jarrabawa ce, ya hana ka ma jarrabawa ce. Haka Allah halicci rayuwa. A daidai wannan lokaci, waɗansu daga cikin sahabbai suka tambayi annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da Tirmidhi ya ruwaito da Ibn Hibbana Imam Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya kara masa rahama yace hadisi ne hasan al-muhaddith al-allama Ahmad Shakir yace hadisi ne sahihi ingantacce aka ce da annabi wane ne fi shiga jarrabawa a cikin mutane gaba daya a tarihin duniya yace al-anbiya su ne annabawa su suka fi kowa falala da daraja a wurin Allah amma su suka fi kowa shiga jarrabawa da matsalolin rayuwa na yau daban na gobe daban jarrabawa kuma gabar da yamma kudu da arewa babu annabin da ya zo ya zauna lafiya Allah sai ce annabawa summal amsal fal amsal sannan kuma waɗanda suke bin bayan annabawa wurin imani sannan masu bin su sannan masu bin su haka abin yake al amsal fal amsal sai ce yubtala rajulu ala qadri dini ko ala hasabi dini ana jarraba mutum ne gwargwadon ƙarfin addini shi sai ce idan addinin ka yana da ƙarfi to jarrabawan ka zai fi yawa idan addinin ka sako sako ne sai Allah ya sassauta maka jarrabawa da in ya maka mai tsanani sai ka ce ma ka bar musulunci sallan ma an daina ina fata an gane to Allah kuma shi bai so ka shiga wuta gwargwadon imanin ka gwargwadon jarrabawa Allah ka jarrabe mu da abin da za mu iya Allah ka ba mu ainihin cin jarrabawa kowace iri Allah kar ka jarrabe mu da abin da za mu faɗi mu kauce daga kan tafarkin gaskiya. To idan jarrabawa ta faru ɗan uwa mai girma ka sani, kana da abin koyi a wurin annabawa, kana da sunnatun muttaba'atun sunna a barbi a cikin rayuwar annabawa a cikin isoshinsu da labaru. Karanta alƙur'ani mai girma, za ga annabawa gaba ɗaya rayuwarsu a cikin jarrabawa. To a daidai wannan lokaci 'yan uwa masu girma, malamai suka ce, ka kalli annabawa guda biyu wanda suka fi kowa daraja cikin annabawa khalilur rahman annabi ibrahim da kuma khalilullah annabi muhammad alaihi salatu wassalam waɗannan annabawa duk wani annabi kasa yake da su a wurin daraja to jarrabawansu kuma ta fi ta kowa ka ɗauki annabi ibrahim jarrabawa kala kala tun daga rashin aihuwa jarrabawa ce ya shekara sama da ɗari da ashirin babu ɗa. Ya samu wata mace wacce ta yi ciki ta aihu. Aka samu annabi Ismail, ana murna ana farin ciki. Bayan ɗa ya girma, falamma balaga ma'ahu sa'i. Ana farin ciki yaro ya kai ƙarfi. Allah ya ce to yanka shi, ko jarraba sama da wannan. Ka shekara ɗari da ashirin babu aihuwa. Allah ya bashi ɗan bayan ya girma yana murna kuma Allah ce to ka yanka shi aka jarrabe shi da mahaifin shi ya ƙi shiga addinin musulunci ya kore shi daga gidan shi ya ce in ba haka ba zan sa a jefe ka aka yi abubuwa kala kala aka kamo shi aka ce a jefa shi a wuta a ƙona shi kowa ya huta ya fitin mutane babu jarraba wanda bai gani ba hijira daga iraki zuwa misra zuwa makka zuwa sham haka yi ta yawo ya je can a kore shi ya je can matsala Allah baya son shi ne kalla tun makalla ka ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jarrabawa kala kala tun daga makka garin da kakannin shi na suka kafa garin sai da aka kore shi a garin aka ce masa matsafi boka makaryaci mai ɗauko labarun daga wajen rumawa ƙur'anin ƙarya ne shi ya tsara shi gaya masa ake aljanu ne ba abin wanda aka ce duk maka ya fi kowa amana yau aka koma ana gaya mishi irin waɗannan maganganu a irin wannan yanayin wanda ke ba shi kariya babban nashi saboda shi ake ɗaga masa ƙafa sai Allah karɓi rayuwar shi matar da take taimaka mishi da dukiyanta ta kwantar masa da hankali ita ma Allah ɗauke ta fi amin wahi cikin shekara ɗaya amul buzni kenan shekaran baƙin ciki annabi ba abin da bai gani ba ƴaƴan shi maza gaba ɗaya suka rasu ‘ya'yan shi mata gaba ɗaya kaf suka rasu sai guda ɗaya, na na Fatima. Akwai baƙin ciki sama da wannan, tashin hankali da damuwa, wannan sunna ce da Allah ke jarraban annabawa da ita saboda ya ƙara ɗaga darajarsu. To da ni da kai idan da gaske ne mun yi imani da su sai mu koyi da su a wurin jarrabawa yanda Allah ya jarrabe su ba dan baya son su ba haka ni da kai ma Allah bai jarrabe mu dan baya son mu ba ya kai dan uwa mai girma ka sani tsarin rayuwa ta ginu ne akan jarrabawa ke sa Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kara masa rahama yace saboda falalan haƙuri dan Allah san zai jarrabi mutane sai dai ambaci haƙuri sau 90 cikin Qur'ani sau 90 da kowace irin siga Allah ya dinga lallashin mutane na ba su haƙuri wani daga cikin magabata Suleiman ibn Qasim Allah ya kara mishi rahama yace idan ka kalli haƙuri a Qur'ani abin zai baka mamaki yace babu wata ibada a cikin Qur'ani da Allah nuna ba a san yawan ladanta ba sai hakuri ɗaya ne yazo a hadisi shine azumi shi ma ba cikin Qur'ani ba amma in dai a Qur'ani ne tun daga bakara hannasi inji ba haushi tun daga fatiha hannasi yanda abun yake haka ne ko to Allah yace innama yuwaffa sabiruna ajrahum yace bigari sa a wannan gaban malamai suka ce Allah sai kwatanta hakuri da ruwan tufana haka zai ta tultulo shi babu ainihin adadi wannan falalan haƙuri ne saboda Allah san zai jarrabi bayi kuma ka sani ya kai ɗan uwa mai girma ita fa wannan rayuwar gaba ɗayanta rayuwa ce ta ɗan lokaci baka da wani buri ko target sama da ka samu aljanna duk wani abu wallahi tallahi saɓanin wannan tatsuniya ne Allah zai jarrabe ka da azzaluman shugabanni kai haƙuri su hana ka wuta kai haƙuri su cire maka tallafi daga mai kai haƙuri su cire maka tallafi a wutar lantarki kai haƙuri su hana ka ruwan sha kai haƙuri su cire tallafi daga harkar ilimi babu tituna masu kyau babu asibitoci masu kyau babu tsaro babu kaza babu babu babu ma yayi yawa babun kanta ba ta san kanta ba ana cikin wani irin yanayi na tsananin rayuwa wanda ka ga mutum yana tafiya kamar yana kallon ka ba kai ke kallo ba wallahi bai ma san kai ka ce ai wani ya ganni ya ke kula ni wallahi bai ganka ba irin halin da ake ciki kenan ya san duk inda ka ga mutum man rabbuka masara da shinkafa wa ma dinuka masara da shinkafa duk lissafin mutane kenan wani aka tada shi daga bacci fa ce kai hakuri zan biya hakurinka ashe mafarki yake mai bin shi ba shi ya zo yana tambayin shi bashin kuma mai bashin garin kwaki wallahi garin kwaki yana farka kai hakuri zan biya hakurinka wani lafiya ko ita Allah mafarki nake wani mai shago ya zo yana har gida na neman kuɗi a ƙasar da Allah ba ta arzikin da a duniya ba wanda zai ce Najeriya talaka ce ko Amerika da Rasha da China sun san Najeriya ba talaka ba ce ba ba irin wannan yanayi da muka tsinci kanmu a ciki ba abin da za mu iya sai hakuri hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan yusibhu wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai ya jarrabe shi dan yi hakuri ya bashi lada ya bashi aljanna hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna lalle zai jarrabe mutane idan kuma suka yi hakuri zai ba su lada hadisi na cikin silsila a sahiha na Imam Al-Albani Allah mishi rahama annabi ce lai waddunna ahlul afiya yawm al-qiyama anna juludahum quridat bil maqarib mimma yarawna min thawabi ahli al-bala annabi ce ran tashin kiyama lai waddunna ahlul afiya tabbas waɗanda Allah bai jarrabe su ba a duniya wanda Allah ba su lafiya ahlul afiya kenan komai yana tafiya smooth a rayuwarsu ba su da kowace irin matsala Allah ya ba su arziki ya ba su ɗaukaka ya ba su kowace irin ni'ima ba su ma san akwai matsala ba to ire-iren waɗannan ko da sun shiga aljanna annabi ya ce za su yi burin ran tashin kiyama ina ma da a ce a duniya Allah ya jarrabe su ta yadda fatansu fatan jikinsu ana keta ana keta shi da almakashi a ce sun shiga wani irin jarraba wanda ana yanka naman jikinsu da almakashi yadda aka dinga raba wasu daga cikin magabata gida biyu saboda imani inda tabbata a cikin hadisi a lokacin da makka ta yi tsanani annabi na zaune a jikin ɗakin kaba ya jingina bayan shi ya yi shiru kowa na cikin damuwa wasu daga cikin sahabbai suka same shi a rasulullah bala'i a makka ya kai bala'i kai mana addu'a mana annabi ya ce ai wannan ba komai bane ba waɗanda suka gabace ku fa ana kama mutum a raba shi gida biyu dan ya bar addini amma ba zai bar addinin nashi ba annabi ya ce ku yi haƙuri yace na rantse da Allah wannan addinin Allah sai ya cika shi ta yadda mutum zai hau kan raƙumi ya yi tafiya daga makka har zuwa sana'a a birnin yaman hankalin shi kwance ba wanda zai taba shi annabi ya musu albishir da cin nasara a takaice lokacin da bala'i ya kai bala'i kenan toran tashin kiyama waɗanda suka ji daɗi a duniya suka more suka wataya suka ainihin shana za su yi burin ina ma da a duniya an dinga yanka namansu annabi ce saboda me lima ya rauna saboda abin da za su gani kiri-kiri da irinsu min sawabi ahlil bala na irin tarin ladan da Allah ke ba waɗanda ya jarrabe su a duniya jarrabawa kuma kowace iri talauci ne ba talauci ba ne rashin lafiya ne kowace irin jarrabawa in dai Allah ya jarrabe ka da ita matsalolin rayuwa ne kai haƙuri to ladan da Allah zai baka ran tashin kiyama sai waɗannan mutane sun yi burin ina ma da a ce a nan duniya an dinga yanka naman jikinsu hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce annabi yake cewa ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin illa kaffara Allahu biha min khatayahu annabi yake babu wata musiba da za ta samu musulmi sai ce min nasabin na wahala annasab bi ma'ana at-ta'ab kowace irin wahala babban malamin musulunci na na ƙasar saudiya babban malamin garin dammam a sheikh abdurrahman khalid sabt karkashin hadisin ne yake cewa da annabi ya ce min nasabin dinnan ka duba na kira ne ma ta zo ne fi siyaƙin nafi kuma a wurin na kira wacce kowace irin wahala ta shiga ciki a matsayinka na musulmi inda za ka yi tafiyan kafa daga nan zuwa wani wuri saboda baka da kuɗin a caɓa ka wahala to sai Allah rubuta maka lada duk wata irin wahala kai lebura ne aikin gini kake tonan rijiya ne talla kake a gari kai ta zagayawa a kafa babu ciniki ga zafin rana duk wata irin wahala da zaka sha a rayuwa nasab Allah sai ya baka lada sai annabi ya ce wala wasabin ko rashin lafiya da zai same ka a gangan jiki kowane irin rashin lafiya ciwon kai ne mura ne wanda aka sani murar tsuntsaye ne coronavirus ce zazzabin typhoid ne ko malaria ko kuma olsa olsan makala biyu ne akwai olsan talaka akwai olsan mai kuɗi ko ba haka ba wata olsan tsabon bala'i ne talauci ne kawai mutum lafiyan shi kalau akwai kuma olsan jin daɗi to kowace irin olsa ce ma kowace irin rashin lafiya ciwon kafa ne ciwon hannu ne ciwon baya ne kowane irin cuta da Allah zai dora maka alwasan kenan sai ce wala hammin ko bakin ciki na wani abin da ka tinkara yana baka tsoro wala huznin ko bakin cikin wani abin da ya wuce wani abin da ka rasa ko wani abu da ya faru a baya kana cikin damuwa da tashin hankali sai annabi ce wala azal ko kuma cuta al'aza malamai suka ce duk abu hudun nan a baya sun shiga cikin al'aza shine cuta ya zama hissi ne ko ma'anawi cuta ne a gangan jiki ko cuta ne a zuciya na damuwa a gaya maka bakar magana ka ji babu daɗi a cutar da kai cikin mutuncinka a cikin iyalanka a cikin dukiyanka kowace irin al'aza ka sani ko baka sani ba wani ne ya maka sharri wani ne ya ma batanci wani ne ya zage ka ya shiga cikin al'aza sai annabi ce wala ghammin shugabansu gaba ɗaya kenan shi al-ghammu shine damuwa da bakin cikin da zai nemi ya hauka da mutum ya sa ka zama depressed ka ga mutum lafiyar shi kalau a ce ya tabu kuma wallahi bai tabu ba a ta ma ruqiya ba aljannin da zai amsa dan ba wannan ne ke damun shi ba ina damuwa ce kawai ta kwakwalwa da damuwa ta zuciya in suka haɗu sharrin su yafi na aljanni shine al algammu kenan suka ce kallabi ugumi alaihi kai ka ce mutumin da ya suma yasa suka kira shi da alghamu almaghmum to duk waɗannan ababe da a rayuwa zaka samu kanka a ciki sai annabi yake cewa illa kaffara Allah biha min khataaya falalan da ke cikin wannan shine Allah sai ya kankare maka zunubanka da wannan matsalolin rayuwa shi yasa ƴan uwa masu girma a wannan yanayin da muke ciki ba abin da ya zama wajibi akan mu sai ababe guda biyu na farko shine haƙuri wani mai baiti yake cewa wasabru mithlu smihi hurrun mazaqatuhu lakin awaqibahu ahla min al'asali yace shi haƙuri mithlu smihi misali sunan shi haka yake murrun mazaqatuhu dandanan shi abu ne mai ɗacin gaske yace lakin sai dai fa shi haƙuri awaqibahu karshen sa ahla min al'asali ya fi zuma zaki to mu yi haƙuri a wannan yanayi da muke ciki ba kuma haƙuri fa na wawanci ba ina fata an gane da akwai haƙuri a mare ka a ce ka yi haƙuri shak bello ya zo allah ƙara mishi lafiya ya ce shi kan ba za ka zage shi a ce haƙuri ba an gane ko ya ce in ka zage shi shi ma zai ce dan kutuman kaza kaza kaza kaza kamar yadda ya faɗa alayi halin akwai haƙuri akwai sakarci a wannan lokaci na demokaraɗiyya da muke ciki babu laifi duk matakan da za mu ɗauka na nema wa kanmu mu ba ɗaukan makami ba ina fata an gane mu ɗau matakai na ainihin mu yi magana kar mu shiru rubuce-rubuce abin da 'yan kudu suka fi mu da shi kenan mu gaba ɗaya mun zamo sakarkaru abin da a kudancin najeriya ba zai faru ba shi zai faru a nan babu abin da ba sa so kamar magana musamman muna kira ga malamai musamman malaman da suka tallata su su fito su gaya musu fa ana cikin matsala wallahi in ba su ba sun ci amanan Allah sun ci amanan manzon Allah sun ci amanan al'umma kuma sai sun yi bayani filla filla a gaban Allah subhanahu wataala su fito su gaya musu mu muka tallata ku amma fa al'umma tana cikin bala'i da tashin hankali rashin yin wannan su kansu malaman zai zubar musu da mutunci za a kai gaban da ko ba mai ganin mutuncinsu ba a so a kai wannan gaban to su fito su yi magana talakawa a fito a yi magana hatta zanga-zangar lumana ya halatta ta ce gaskiyar magana zanga-zangar kone-kone da kashe-kashe shi ne ba mai dalci ba amma zanga-zangar lumana ya halatta a gwamnatin demokuraɗiyya an fahimci wani abin da kyau muna faɗa ne bi kulli saraha dokar ƙasa ce ta bada dama a constitution ɗin Najeriya ka tambayi duk lauyan da ya sani zanga-zangar lumana da 'yan ƙasa za su yi ba sa ma neman izini wannan shine abin da ke a rubuce akan nemi izini ne kawai don maslaha a gaya jami'an tsaro za mu yi zanga-zangar lumana duk duniya duk inda aka ci gaba akan wannan aka ci gaba demokuraɗiyya muke magana ba shari'a musulunci ake ba wannan shine abin da ya zama dole masu rubutu su yi rubutu a jaridu a social media kafafen yada labaru a yi magana ana cikin matsala 'yan siyasa ku ji tsoron Allah a daidai lokacin da ake wai proposing wai a karancin albashi dubu arba'in da takwas a Najeriya a daidai lokacin sanata ke ɗaukar miliyan ashirin da ɗaya albashi a wata ɗaya. Wannan shine albashin kowane sanata naira miliyan ashirin da ɗaya kowane wata wannan fa baya cikin alawansu ɗin shi. Akwai alawansu da ake basu baya cikin abin da ake basu na project na constituency baya cikin duk waɗannan abubuwa. to dan Allah sanata ɗaya ɗauki naira miliyan ashirin da ɗaya kai karamin ma'aikaci ana cewa ana proposing maka dubu arba'in da takwas ka kalli sojojin Najeriya fa waɗannan kuratan da suke kan titi a kowane checkpoint da Sambisa da Zamfara da Katsina duk wani wurin bala'i su ake turawa karancin albashin su har yanzu bai kai dubu hamsin ba har yanzu bai kai dubu hamsin ba wani babban soja na mishi magana kamar shekarun baya ta ce da Allah ku dinga hana yaran nan karɓar cin hanci akan titi ba sa ya ce insha Allah malam za a yi sallan azumin nan ta wuce yana min gaiso sallah ce malam maganar da muka yi da kai wallahi tun da ka gaya min idan ina tafiya hanyar wani gari na kan tsaya na musu fara ita amma yanzu na daina cewa ma nake ku karɓa na ce saboda me ya ce saboda malam ka san albashin su kuwa ba a biyan su abin da ya kai dubu hamsin a wannan tsadar rayuwa mai kake so su ya ce ku gaya gwamnati abin da ake ba daidai bane ba kun fahimci wannan abin da kyau to a ce soja da ke ba da rayuwar shi don kare ƙasa yana ɗaukan dubu arba'in da wani abu wani azzalumi yana ɗaukan miliyan ashirin da ɗaya wanda ba kai baka ma san abin da yake ba profesa a jami'a albashin shi da wuce dubu ɗari biyar ba Allah ya sauwaƙe to wannan zaluncin dole ne a fito a yi magana na farko a yi haƙuri kuma babu laifi a fito a yi magana a faɗa a ko'ina abu na ƙarshe shine addu'a duk lokacin da tsanani ta yi tsanani to a koma ga Allah subhanahu wata'ala duk halin da mutum zai shiga ya kyauta da zato tsakanin shi da Allah wannan halin da muke ci yan uwa kar mu taɓa yanke ƙauna wai abin ba zai wuce ba wallahi zai wuce insha Allah wallahi tallahi zai wuce shi zalunci yana da limitation yana da iyaka azzaluman nan su sani wallahi tallahi la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu akhiruhu ya'tika bin nadami naman uyunak wal mazlumu muntabibun yad'u alayka wa aynullahi lam tanaj yace kar kai zalunci dan kana da iko Allah baka mulki ka dinga zalunta mutane ka mai da kowa mutumin banza kai kai ne mai mulki yace kar kai wannan yace domin ƙarshen zalunci ya atika bin nadami zai zo maka da nadama in ka bar mulkin sai ka yi da na sani babban da na sani kuma shi sai ka shiga kabari sai ka yi bayani shekara takwas wallahi abin da kai duk wanda ya ma Allah isa a cikin wani ƙauye wallahi sai Allah ya tambaye ka ƴan ƙauye kaza sun ma Allah isa me yasa aka hana su ruwan sha me yasa aka hana su wutan nefa me yasa ba gyara hanyar garin su ba sai jina Umar ya ce inda raƙumi ko jaki zai tuntuɓe a kan hanyar sana'a a ƙasar yaman sai Allah ya tambaye ni ni ne ban gyara wa jaki hanya ba hanyar duk jakuna ne suke binta da hanyar bauchi da hanyar biyu da hanyar bajoga ba mutane ne ke bi ba kai tafiya hanyoyin ƙasar nan ka sha mamaki hanyoyi duk sun mutu alaji kamar ƙasa ba gwamnati ba a magana insecurity a zamfara da katsina wannan ya zamo muttafaqun alaihi kawai ya ma zama ruwan dare ran ɗan adam a Najeriya ran kiyashi ya fi shi. To dole mu kyauta da zato wannan zaluncin wallahi yana da iyaka. Mu kyauta da zato mu nemi taimakon Allah, Allah ka kawo mana ɗauki, ya Allah ka kawo mana agaji, mu kuma talakawa mu ma mu ainihin rage ayyukan sabo. Sannan mu ma munafukai ne ranar zaɓe mu ne masu taimaka musu. Wannan abun dole mu gaya kanmu gaskiya. A baka dubu biyu da wata atamfa a buku ko ba haka ba da taliya malam guruntum Allah saka mishi da alkhairi yace Najeriya ƙasa ce ta mahaukata yace in ba ƙasan mahaukata ba wa za a bashi dubu biyu jefa ƙuri'a sai dai mahaukaci to dole mu tsaya lokacin zaɓe mu yi abin da ya dace in ko ba haka ba azzaluman nan sun ci gaba da zaluntar mu kenan har illa masha Allah talakawa a ji tsoron Allah a sani ƙuri'an da ake jefawa amana ce in an gama zaɓe shi kenan sun manta da ku. ‘Yan kalare, ana gama zaɓe ba ku ba su, sai dai su bar mu da ku, kuna kallon mu muna kallon ku, ko sun yi Abuja. Idan ma suna nan ba ku da daman ganin su. To duka mu talakawan da yara da manya da mata da tsofaffi da ‘yan kalare da waɗanda ba ‘yan kalare ba kowa ya ji tsoron Allah. Kowa ya ji tsoron Allah ya gyara ayyukan shi ya gyara kuma tsakanin shi da Allah subhanahu wataala sai Allah ya taimake mu ya Allah muna tawassuli da sunan ka mafiya kyau da siffofin ka mafiya kamala ya ubangiji ka kawo mana dauki a wannan hali da muke ciki ya Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah kowa ya rikice ya Allah an rasa gabar an rasa yamma an rasa kudu an rasa arewa ga tsadar rayuwa ya Allah ba abin da yafi karfin ka Allah ka kawo mana dauki ya Allah ka kawo mana agaji ya ubangiji ka tausaya mana ba da halin mu ba da rahamanka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يئز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا يا دائما بلا زوال ويا باقيا بلا فناء ويا مدبرا بلا وزير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير اللهم انا نسالك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك التيسير من كل امر عسير فان تيسير العسير عليك يسير اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وانفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين muna ba da haƙuri ‘yan uwa an tsara wajen minti goma ko a mana uzuri a yi haƙuri ban kula da lokacin ba daga wajen da minti takwas muna ba da haƙuri akan wannan قوموا إلى صلاة القانتين يرحمكم الرحمن الرحيم